رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a tabar 24 ga watan safar shekara ta 1445 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tana ga watan tara shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabus sala babi na 21 babu tashahhud mun kai hadisi na 120 daidai za mu tashi 121 kuma mun kai a darasi na 38 inda za mu tashi darasi na 39 a shafi na ashirin da biyar a wata nuskar muna cikin babu tashahu babin da ya magana a kan tahiyya abin da ake karantawa idan an zauna zaman tahiyya to bayan mala ya ba mu nau'i ɗaya a cikin anwa na tahiyya wanda mun ce suna da ɗan dama akwai ruwayar abdullahi da mas'ud ita ce bukari da muslim ita muka karanta akwai ruwaya ta na Umar wanda Imam Malik ya kawo a cikin muwatta sannan akwai ta Abdullahi dan dan Umar akwai ta Abdullahi dan Abbas akwai ta Abu Musa al-Ashari akwai ta na Aisha duka ruwayoyin sun inganta ka koma asulu sifati salatin nabi na Muhammad Nasiruddin Al-Albani zaka ga amma sifati amma talfis zaka ga ya kawo masu haka to bayan ya kawo ma nau'i daya sai kuma ya tafi abin da ake yi bayan an yi tahiyya shine salatu annabi sallallahu alaihi wa sallam da akwai malaman da suke ganin in kai tahiyya ko kai sallah babu salatu annabi to ba sai ba kamar imam shafi'i shi a ra'ayin da salatu annabi a sallah dole ne sai dai kana shiga sallah liman ya sallama to nan daban yana iya daukewa fatiha ba ballantana wato talati ko kuma tahiyar kanta amma guri babu jabi dole ne haka magana ta biyu kai imamu ahmad bin hanbal shi ma yana ganin dole ne imamu malik da abu hanifa su ne suke ganin mustahabbi ne kuma musamman fi imamu malik ma yana ganin mustahabbancin ma kuma a tahiya ta biyu ko kuma tahiyar da za ka yi sallama shi ya bambanta to mu je zuwa ana abdurrahman bin abi laila qala lakiya ni kaf ibn ujra fa qala ala uhdi laka hadiyatan an karbo daga abdurrahman ibn abi laila shi ake wa alkunya da abu isa abdurrahman bin abi laila al-ausi ne kaza akwai ausu akwai khazar sai shi al'auti ne al'ansari kuma mutumin madina sannan tabi'i ne babba a tabi'iyyul jalil haka suke ce masa sannan sika ne mutane da yawa daga cikin sahabbai wato ko kuma yayi ruwaya daga cikin daga gurin sahabbai masu yawa wato sahabbai da yawa sun karantar da sannan shi ma kuma tabi'ai da yawa sun koya da gari da ‘ya'ya da jikoki duk an ɗau karatu a zauransa. Shi kuwa to shi ne yake cewa laƙiya ni Ka'ab ibn Ujra. Ka'ab ibn Ujra ya haɗu da ni, shi kuma wannan Ka'ab ibn Ujra malamin nasa, shi kuma sahabi ne, shi ma mutumin Madina ne. Yana daga ƙabilar Banu Salima. Babban sahabi ne kwarai da gaske, ya yi ruwaya daga annabi alaihi salatu wassalam yana da ruwaya daga sayyidina umar yana da ruwaya daga sayyidina bilal dan abi rabah sannan shi ma kuma mutane da yawa sun koyi karatu a karkashin sa to shine yake cewa Abdurrahman bin Abi Laila Abu Isa yace na haɗu da malami na Ka'ab ibn Ujra fa qala sai yace da ni ala uhdi laka hadiyatan shin ba na yi ma kyautar wata ba na ba ka wani abu na kyauta ba ba sadaka ba kyauta zai mar yanzu an faɗa cewa ita kyauta abu biyu ne ke sa a yi girmamawa da kauna duk wanda ya ba kyauta to yana girmama ka kuma yana kaunar ka sadaka ko mutum ya baka tausayin ka yake shine bambancin shi za aka ce annabi baya cin sadaka amma yana karɓar yawa to saboda haka ita kyauta girmamawa ce da kauna ta hadu da abu haka annabi ya ce ku rika kyauta sai a so ku kana neman aure ko kai hannun sunna ba ka bada komai ƙarya kake yi eh sai ka rika bada wani abu sai ke ji ahlus sunna baya bada komai sai ana kyauta an fahimta da kyau ko eh kyauta tana ƙara danƙon soyayya tana sa a so mutum sosai kuwa roƙo ne matsala amma dai kyauta ce wannan tana da muhalli a musulunci to sai ce yace ba na baka wani abu na kyauta ba innan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kharaja alaina kaga dan udire yace Abu Isa Abdurrahman bin Abi Layla wata rana annabi tira da yanzu Allah tabbata a gare shi ya fito gare mu wajen mu fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah kada allamana Allah kaifa nusallimu alayhi Allah madaukakin sarki ya koyar da mu ya tunatar da mu ya sanar da mu yaya za mu ba sallama ai kaga Allah ne ba da umarni umarni cikin suratul ahzab aya ta wajen hamsin da wani abu ko da gida ko da biyar cewa ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu wa sallimu taslima ya ku inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna yawa annabi salati ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah kuma ku yi masa salati sannan ku yi masa sallama to da wannan aya ta sauka sai ta bai ta dungu wacce ta ya rasulullah mun san ya zami ba sallama amma salati ba mu san ya zami ba duk da larabawa ne shi sa aka ce ma ita ibada tauqifiyya ce duk abu da musulunci tauqifi ne ba a yi shi annabi ya ce yi duk da larabcin da suka kware a kansa amma ba su ba saboda ibada ake so a yi sai suka ce gashi nan sai muka ce ya rasulullah kada allamana Allah kaifa nusallimu alayhi Allah ya karantar da mu ya koyar da mu ya zabi ma sallama assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaikum duk suna faɗa wannan fa kaifa nusalli alayhi shi salatin ya zabi fa qala sai annabi yace qulu to ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد wannan siga ta kafa ta farko kenan ta ka abu da hujra akwai ta Abdullahi dan Umar akwai ta Abdullahi dan Mas'ud sigogi guda bakwai ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Jila'ul Aqam fi salati was salami ala khairil anam littafi ne bai kuri ya bi sami ne girma ba amma gaba ɗaya akan salatin annabi ya bayani duka sigogin nan sai da ya kawo ɗaya bayan ɗaya to wannan shi ne wannan ruwayar kenan akwai wata ruwayar daban wanda ita ma ta inganta kamar yadda muka faɗin tsirayya su ma an ka koyo su duka sai ka rika canja nau'i Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yadda kaga wannan ita kaga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai kuma wa ala ahli Ibrahim sannan akwai fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ita ba akwai ta duk sun inganta kuma in ka koma littafin zaka more da sigogin da aka kawo to abin da take nufi shine ku ce Allahumma salli ala Muhammad ya ubangiji kai salati ga Muhammad shi annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da alayen annabi Muhammad alu shine matansa da danginsa su ake kira da alaye matansa da danginsa da yaya shi ne ake cewa da matansa da yayansa da banu hashim wannan su ne alaye kuma shi ne cikakken salatin da za a yi wa annabi kuma a haɗa da iyalan gidansa saboda haka babu wanda ya zai fitar da mata annabi a cikin haddar mata annabi alaihi salatu wasalam suna cikin waɗanda ake wa wannan salatin domin wasu suna cire zuciya a wato ahlul baiti babu matan annabi in ka koma farkon tantin suratul azab da Allah ya taba yani ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ubati'kunna wa usarihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirati fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa annabi man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا هذا هي زي ماتن ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فيك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأتمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فيتي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لئيبا خبيرا بعد ذلك تري ما كان النبي أنا أصلا أبن دي فارما أكي مغانا أهل البيت سوني أي سكا دوكو أن يأكل خيور duniya ta samu kace suna zuwa canja musu kayan aiki tabiyar mace ce wannan in dai ta ka samu kuɗi za ta kawo bukata wannan tabi'a ne in ba ka so ta gane to karka shigo da kuɗin gida yau gwaji ne kawai amma ko gida sun ji ka karbo Allah sai ta yi rikicin wani abu cewa kayan aikin ta dama tunda muka yi aure baka ta canja mata ba ba abin da ya dame ta kawai kai mata bukata to wannan bukata suka yi rikicin sai Allah ya saukar da ayoyi cewa a ga yawa mata annabi in duniya suke so da kawata to su zabi duniya da kawata amma an ba annabi dawar ya sake shi in ku Allah da manzo kuke so da ranar lahira to Allah ya muku tanadi mafi girma a lahira kaga gaba ɗaya zancen su ne kan da aka zo aka ce ribi ba an kuma rijisa ai saboda idan ka'ida din masallacin nan din maza ne duk mata kai in yaro ɗaya ya shigo duk kankanta shekarunsa in za ka yi musu zamiri a larabci to wannan namijin yaron da ya zamirin namiji za ka sa yawwa guda ɗayan nan in dai da ko yaro ne in dai za ka yi magana da su to zamirin namiji za ka sa to kuma cikin halin bai da aida akwai alhassan akwai alhusain ko to shi za ka ga yanzu sai aka ajiye maganar mata aka ɗauko maganar jam'i na maza suna cikin matatai da za a gane hakan ta bibiya yoyin sai aka dora kuma da ake so a magana da su jam'ul mu'annati salih sai aka koma wa kunna ma yutla fi buyuti kunna yanzu dakunan sa ake magana ba dakin kuma da alhasan bane da alhusain to saboda haka wannan shine alaye da ake magana hadda alaye annabi alaihi salatu wasallam matansa da 'ya'yansa duk suna to shine yake kama sallaita ala كما صليت على ابراهيم كما يدكي صلاتي على النبي ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن انك حميد lalle ubangiji madaukakin sarki kai ta yabo ne shine hamid majidin kuma mai girma wa barik ala muhammad ya ubangiji kai albarka albarka shine wato za ka ga mutum yana da ƙananan shekaru amma ko ilimi ne ya zo ya bari a duniya kamar yadda ilimin sai imamu suyudi shekara arba'in da shida ya bar duniya amma ilimin sa kai ka ɗauka ya shekara ɗari da hamsin a duniya saboda abubuwan da ya bari shine albarka Allah madaukakin sarki ya sa abubuwan da kake da shi ya tare duk abin da zai zo ya yi ya masa illa ya Allah ya hana shi zuwa shine albarka a sai da zaka gane albarka ka kalli ibn al-qayyim zadul ma'ad ya ji kare da ibad mujalladi biyu akwai ne guda ɗaya kato amma ka san cewa wannan littafin a hanyar ta zuwa aikin hajji tsawon kwana a gari ya rubuta shi gaba ɗaya shine gujirin matafi in ka kalli littafin za ka gane albarka Allah ya samar a cikin yanayin karatunsa domin wannan shine wanda mutum zai zo ya ci yanzu sai shekara biyar yana ci amma bai yi rabin littafin ba shi a kwana a gari ne shine albarka kai shekara kullum masu biye biyu za ga wani da biyu da takarda ko ban aiki zai shiga saboda kan wata wani abu sai da kadir wani abu ya faɗo ya manta sai ya rubuta to shi a kwana arba'in ya rubuta zadul ma'ad fi hadi khairul ibad kuma ka ba za ka san kokarin sa ba sai ka karanta littafin gaba ɗaya rayuwar annabi ka kafa da abubuwan da ya zaga shi aka juye ma kuma da ka da ka saboda haka wannan shi ne to shi ne albarka Allah ya sa ma albarka a rayuwarka ko komai naka ga zaga yana tafiya daidai wa ala ali muhammad da kuma alayen annabi muhammad kama barakta ala ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi ibrahim innaka hamidun lalle ubangiji kai ne ta yabo majidun kuma mai girma to wannan shi nau'in da aka kawo guda ɗaya kamar yadda muka faɗa na ka'abiyu da hujja akwai nau'in Abdullahi dan Mas'ud akwai na Abdullahi dan Umar dan su a ra'ayin su ba da su Ibn al-Qayyim su ma suna da ra'ayin cewa dole ne kai kamar Ibn al-Qayyim yana cewa ba wani ma wanda ya saba a cikin sa abai ba mu tike da ya saba cewa yi wa Annabi salati a tahiyya wajibi ne sai ya farko da ta biyu kaga a malikiya yanzu aka zo sai a ta biyu ne aka ce kai salatin Annabi ko a ta farko za ga ba a yi kuma dalilin shi shine wani hadisi wannan hadisin ya inganta su a malikiya suka ce annabi alaihi salatu wasalam yana yin sai ya yadda ka san wanda ya zauna akan rairayi irin rairayin da ya dau zafi kaga wanda ya zauna a gurin da ya dau zafi ai za ga sauri yake tashi ko to wai aka ga saboda saurin da yake biya tayya kamar bai ma wato bai ma karanta talatin annabi bai ƙara komai akan tayyar ba da wannan suka dogara amma matsalar imamu jafi ni ma har yanzu a matsayina na karamin dalibi na fi gamsuwa da wannan sai dai in kana zama limamin bai ba ba sai ka jira ba sai ka tai inna ma ji aidan limamu da yake mabi amma in dai limami zai zauna ko kai ne limamin to ya kamata kai wa annabi sallallahu dan dalilin yana da karfi kwarai da gaske kai wa annabi salati kuma salatin da aka koya ma wanda ya koya wa sahabbai irin sa aka ce kai salatin ibrahimiyya kamar yadda muka ji yanzu to wannan shi ne to wannan za mu koya abubuwa da yawa kaga mun koya karkashin wannan hadisin cewa farawa da karantarwa gurin da kaga ana da bukatar ka tutar akan wani abu ko ba tambaya ba ya kamata kai mutane fadakarwa akai kamar wani limami da na ba a za kaza cikin gari ana yin sallama ya biyo ce jama'a annabi alaihi salatu wasalam ya ce asai alal armalati kal mujahidi fi sabilillah bai taimaka wa zaura kamar wanda ya fita yaki ya zawo da Allah yace to kun ga zaura annan sun kusa dubu amma mazajen ba su fada ni ku ba da Allah jama'a ku taimaka a je a cika bombin nan ina da wa zai yake to ne ki kai guda nawa ka karbu mai ko kana son ko ai cewa kai kana magana ni za da kula ka an gane ko to saboda haka wannan shine abin da yake cewa in ana da bukatar fadakarwa akan wani abu to kai na biyu na biyu kuma shine wato ya zanto cewa a rika bin abubuwa dake dake sannu sannu wannan hadisin ya koyar da mu haka dan mutane su fahimta sannu sannu idan karantarwa za a yi to a biya kaza musamman abin da ake so a haddace bayan an gama da shi sai a dora akan wani daki daki yana da ma'ana kwarai da gaske sannan hadisin ya nuna mana cewa lallai idan ɗalibin ilimi bai fahimci abu wato ya nemi sani a gurin malaminsa cewa bai fahimci kaza ba to ya kamata ya nemi sani kuma wani abu ya rikice masa wata wani abu ya samu ya zama masa mashakil to ne yadda za a hallale masa wannan muskilar sannan malam yace shi ma yana da ra'ayin cewa yi wa annabi salati wajibi ne shi ma wannan bayanin ya dauko sannan sai gaba ta gaba kuma aka gaya ma ya ya za a yi wa annabi salati duk kwarewar sahabbai a larabci ba shi ba sai da suka ce ya ya zamu cewa suke asali a ibada shi ne sauki ita ibada gaba ɗaya komai na ta sauki shi ne ba a yadda kai komai a ibada ba sai wanda aka saka asali a al'ada kuma komai na al'ada halal ne banda abin da aka haramta shi ne bambanci duk wani abu na al'ada ya halatta sai abin da shari'a ta zo take karkai duk na addini kuma haramun ne kai sai wanda shari'a ta ce kai ita ce addini ba a yin ibada a gani na cewa ni ya kamata ai a gani na kaza ne ba a yi wa ibada ba gyaran rediyo bane ko gyaran waya yawwa ya sai an jira yaya shi ta Allah ya turo annabawa kuna kallon bani Isra'ila saboda su ake koyar da su addini a rana guda sai da suka kashe annabawan 46 eh su ake koya musu in wannan ya zo daga safiya zuwa faduwa rana sai da suka yanka sai Allah amma saboda Allah yana so ya kafa musu hujja in sun kashe wannan sai a kuma turo wani sun kuma kashe wannan a turo wani daga kullum rana zuwa faduwa saboda ibada ba a so kai da kanka su ake a koya ma to wannan shi ne sannan yana daga girman annabi alaihi salatu wasalam Allah ya umarci duka bayi ayi masa laifi ai ba mai morewa irin wanda ya gane lagu na yi wa annabi salatu cewa in dai ranar alhamis sai rana ta faɗi to duk wani abu da kake yi gaba ɗaya ka daina kawai ka koma yi wa annabi salatu daga nan kuma har gari ya waye har rana ta faɗi ta juma'a wannan ba sai na ga ma fawaid da samarat din ba sai kana yi za ka gane na ga ya wasu a karatun mu na Laraba wallahi ba aure bane ya sako ka gaba ko kasan shi a gaba wallahi za ka warware in dai mutane suka dau irin wayannan salan da za ku ji ana ta faɗa cewa lokaci kaza Allah ya fi son wannan abu ya fi son wannan abu to ka dage ka rika yi kuma ka yi da tsanake kana girtino girman Allah za ga matsalolin da Allah ke da yayi ba da haka ka ce Allah ya ba ka dama domin ya sakkara da wata kaza din sai rika yayi ba yi wa Allah salati da ran juma'a da ranar juma'a wannan ai in ka fara ba sai ba sai an gaya ba fawaid ɗinsa ba ba sai an gaya ma saboda haka kowa zai ce ma yana da matsala ga hanyoyi da hanyoyin warware su waɗannan su ne yau sannan a wannan hadisin mun gane cewa matsalolin ilimi a ana dangana su zuwa ga halin zikiri wanda kaga ya fahimci abin to shi zaka tambaya fasalu halin zikiri in kuntum la ta'lamun sannan hadisin ya gaya mana kalala da fifiko nawa annabi ibrahim alaihi salam duk da cewa annabi alaihi salatu wasalam ba zai kide sannan lallai ana so mutum ya tashi yin addu'a ya tike da yaban Allah don za ku yi wa annabi salati za ku ga tike da yaban Allah maka kuce innaka hamidun majidun kai ta yabo ne kuma mai girma in kuka kalli salan za ku ga an wa annabi salati an kamba ba shi an yabe shi sannan ka faɗa abin da kake so sannan kuma kai tike da yi wa Allah yabo to wannan yana da fa'ida kwarai da gaske sai hadisin mu na gaba shi ta mun faɗi wannan cewa a baya da sayyidina Umar da ɗansa Abdullahi da Umar da Abdullahi da Mas'ud da Jabir ibn Zaid da Imam Sha'bi da Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi da Abu Ja'far al-Baqir da Imam al-Hadi da Al-Qasim da Imam Shafi da Ahmad bin Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da Ibn al-Mawaz duk wayannan sun zabi kai hadda al-Qadi Abubakar al-Arabi ibn al-Arabi ne a wato a kamul Qur'an dan malikiya ne shi ma yana cikin waɗanda da ibn al-qayyim al-jawziya a cikin dilawul afham da muka faɗa duk sun tafi akan cewa yi wa annabi salati a sallah wajibi duk wannan dandazon mutanen da aka gaya ma duk sun tafi akan cewa dole ne in ka zo a sallah sai dai idan kana zama ne wajen miki ko ya sallama to wannan daban ko fatiha ka zo za ka fara ji ya tafi rukuwi ai ya gama da kai ballantana wato ka ga ita rukuni ce ba to shi ne mu je hadisi na gaba hadisi na gaba hadisi Abu Huraira ana Abi Huraira radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yad'u an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal Allahumma ya ubangiji ni a'udhu bika ina neman tsari a gare ka a gurin ka min azabil kabri daga azabar kabri kuma azabar kabri akwai ta hadisin bara ibn azib dogon hadisi wanda za a ga kana karanta shi dogo yana cikin hadisai dogwaye a cikin bukari ko muslim ko kuma ko abu dawud ko littafin akabul jana'i za ka ga ya kawo shi dogo domin yayi bayanin yadda in mutum ya zo mutuwa yadda mala'iku suke zuwa da sauri su zo su kewaye shi idan suka kewaye shi sai mala'ika su jira mala'ikan mutuwa idan mala'ikan mutuwa ya zo in mumini ne suna zaune da mayani a hannun kowanne da farin kyalle a hannunsa idan mala'ikan ya zo sai zare ransa yadda ka san an jefa daji a cikin mai haka annabi ya haka za a zare ran mumini yana cikin annashuwa da murna da sun kar zaro ran yana zaro ran duk sai su miƙo wannan mayanin sai ya samu ta a ciki sai su tafi sama kafin su je sama ta daya ba wannan gajimaran da kake gani ba tafiya shekara ɗari biyar kafin su je sama ta daya gaba ɗaya ta kirmike da kamshi suna zuwa sai mala'iku su musu maraba su ce wannan waye sai a ce wani dan wani sai su ce Allah ya masa albarka kuwa wannan wani dan wani Allah ya masa albarka daga nan bayan sun gama da nan tafi sama ta biyu amin ya Allah har sai an tafi indiyin kalla inna kitabal abrari lafi indiyin sai an tafi indiyu na can sama da an je nan an karbi ran an yi masa addu'o'i sama da kasa ko ina sun yi kuka akan tafiyarsa domin haka Allah yake idan mumini ya mutu sama da kasa suna kuka shine imamu kata da yake cewa wanda ake nufi da wato kukan kasa shine gurin da kake sa goshinka a kasa kai sujjada sai rika kuka yanzu shi ke nan ba za ka koma ba wasu kuma ka ja mutanen kirki to shine in ka hada duka kowanne ya jira mutanen kirki za a ta jima mun tafiya ka sannan ahlus sama su kuma masu karba aikin ka na alkhairi su ma sai su kuka da yanzu sun daina karba aikin ka na alkhairi ya tsaya to shine annabi alaihi salatu wasalam yake bayan an yi wannan ana binne ka kafin mutane su bibbar makabartar sai kawai a dawo da ran ana dawo da ran cikin jikinka to sai mala'iku guda biyu su sauka ka yi ka'ada ni bi annabi yake ji su zaunar da cikin kabari su ne munkarin wa nakiya da ba wuce yake cewa wala kili gaba daya duk biyun ya hada yake cewa wala kili amma guda biyu ne munkar daban na kirun daban sai yake wala kili kaga munkarin wa nakirun to kawai dan kai ya wahala kansa wa nakirun ne zai ce wala kili shikenan ya huta amma munkar ne da nakir to za su zauna da shi su fara masa tambaya option obj ne shi sai da zaka gane gam da katar ne tambayar kabari shine tun a duniya an gaya ma me za a tambaye ka jaraba da za ka yi an gaya ma tambaya sai guda hudu kuma an tabbatar ma da cewa ba haddaka ce za ta sa ka amsa ba na ba wasu mata misali na ce musu ta inda za ka gane cewa ba haddaka ba ce ba da to ba zamani kina wanda ake yanzu kawai wani wato kina bude wanda ake ki ci karo da aljani marara ta inda za ki gane yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah da wahala ki iya kiran Allah in ba ga ba kurma ihu za a yi wayo na shiga uku da lalace me yasa amma wanda Allah ya ma gamdakatar kuma zai ba shi dama ya kira shi sai kira Allah wani ya ta'awuzi a'udhu billah misali ko mutum kawai ya ga har kawai ya fito bawali da daddare kawai ya ga wani ya duro da makami a hannunsa sai wanda Allah ya gamdakatar muna wannan magana wata da jibiya take gaskiya ne malam take wata ran barayi sun shigo mana kawai sai narka ayatul kursi ayatul da kaga fada komai wannan kalmar take wala to nake to kin ga barawo kika gani a gaban ina ga malaiku sai Allah ya baka rutuwa ya tabbatar da kai ba wai hadda ba ba ita bace roƙon Allah ya tabbatar da kai wannan addu'o'in da ake sune abubuwan da za su tabbatar ma da kalmomin a harjarka sune shi za annabi kullun yake wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr to shine wannan daga nan zai fara gane shi ma tambayoyi ya amsa sannan za su zo da kyakkyawar shiga ba za su burkita shi ba bayan sun yi tambayoyi ya amsa bayan sun gama da shi sai ga wani mai farar sufa kyakkyawar sufa sai zo ya masa sallama sai shi na kabarin sai tambaye shi waye kai sai ce ana amaluka salih ni ne ayyukanka na kwarai marhaban da kai yayi ma albushi sai ce na zo ne dauke ma kewa a buɗa maka bari iya gani idan sa sannan a buɗe ma aljanna ya hango har sai ina in ka shiga banki idan mutum ya shawo rana ya tafi banki ya za ka ka buɗe koba kafin ka shiga za ka ji wata iska mai sanyi ta da koka ko hotel ko yau to irin wannan iska ce za ka to tun daga aljanna sai ta zo ta da ke ta a kabari da kamshin da iska sai ya ce Allah ka tashi kiyama gobe goben nan haka ne faɗa ta aljanna gobe goben nan sai a ce me kake ki na baka na zuba da kata ni'ima dai zaka ci gaba da samun cikin kabari amin ya Allah saboda haka shi kuma wanda yake koma bayan haka to shi kuma annabi alaihi salatu wasallam yake malaiku za su zauna da shi sai man rabbuka sai ce ha ha la adri sai ya rika hamhama ba zai iya magana da shi wallahi ban sani ba sai su da kinki shine annabi alaihi salatu wasallam yake idan suka yi maduka a karkarin sarif ɗinsa na dama da na hagu sai ya haɗi sannan duk wani halitta da take duniya sai ta ji karar da zai yi banda mutum da aljan banda mutum da aljan shi da wani abubuwan da zaka ga ji an ga dabbobi na sai ya gudu a cikin makabarta ko wani abu misali magabata a da idan dabba raƙumi ya ci leda ta makale ma a cikin sa abin da suke yi sai su kai makabartar munafikai da kafirai tsaurin shi a gefe in Allah ya da kafin yamma ya warke domin wannan karar da yake ji sai sai yayi zawayi sai ya fito fitar da leda eh abin da suke yi kenan sunan suke zuwa ba sa kai shi tunariya tunariya su shine makabartar kafirai da munafikai dan suke zuwa tsaure dabba su wanda ta ci leda shi kenan kawai kafin ka je ka dawo za ka zo ka tare ya ka sayar da ledar yana ta zaɓarai kuwa yana ta zaɓai su zo da haka haka hadisin barawo bin azib ya kawo annabi yake shi ma sai a buɗe masa shi kuma ran san an ciro ba sama za ba domin wari yake sai a yi ƙasa sai a yi ƙasa idan an yi ƙasa da ita kalla inna kitabul fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin saboda haka can za a kai cikin ɗan ƙasar ƙasa idan an je an rubuta sunansa a rijista shi ma sai a damar da rai to shi ma sai a buɗe wuta wannan abin da kake gani gaban kake da gidan rodi ko gidan biredi wannan zafin da tiriri da yake zuwa shi ma na wutar jahannama sai ya zo ya da shi a iri shi kuma sai ya ubangiji karkata shi kiyama Allahumma la taqbi sa'a ya ubangiji karka tafi kiyama to tashi hankalin ya ce yanzu to mun tafi kenan kafin a je kiyama kuma to sai hankalin sai tashi to kaga azaba kabari akai wata rana na na Aisha sai wata bai hudiya alkhairi sai bai hudiya take cewa Annabi alaihi salatu wassalam am take cewa na Aisha Allah madaukakin sarki ya tsare ki daga azaba kabari tace azaba kabari kuma tace kware ku akwai azaba kabari yayi da annabi ya shigo sai take tambaye ta sai annabi yace baki sani ba yace akwai azaba kabari to a lokacin take ta san cewa akwai azaba kabari a bakin da yahudiya ta fara yi sannan annabi ya tabbatar mata to na ga wannan masu takardar sun dauko ta bara ci gaba da ta wa azabin nari da kuma azabar wuta cikin masu sifofin mu'minai da Allah ya faɗa a suratul furqan وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم هذا في عذاب جهنم wanda suke cewa ya ubangiji ka kawar mana da azabar jahannama inna azabaha kana jawama to shine yake na uku wa min fitnatil mahya da fitinar rayuwa wannan rayuwar da ake ciki karo ta Allah ya tsare ka daga fitinarta shine fitnatul mahya shine mutum yana addini talim alim kawai ya tada addini ya fita daga musulunci babban fitina kenan ko ya dauko na abu na misali na zagin sahabbai zagin bayan Allah fitina ce babba to wannan ita ce fitinar rayuwa wa min fitnatil awwal mamati da mutuwa shine aka ce wato bayan mutun ya mutu Allah ya rubuta sarki ya jarabe shi ko in ya zo mutuwa domin ka zo mutuwa ke dan ma anan ba zai baka ba eh lokacin da imamu Ahmad yana wajen rashin lafiya ne da abin da ya dauka an fita rabi sai aka ji yana ƙarya kake yi hatta hatta al'an hatta al'an har yanzu waya sai ke dan ne ba wanda ya ga me yake wani ke dan ne ya zo masa yana cewa kadi kadi na jauta minni ya aba abdullah ka ku fita da gare ni ya kai abu abdullah ya zo ya zo mutuwar ma yana lokacin da zai rasu ba zai bari yace nan din ma ba za ka banna ba sai yake wa mutane bayani kawai an ji dai yana cewa hatta al'ana har yanzu sai aka tambaye shi daga baya bayani yake ke dan ne yazo yake ma kururuwa kariya cewa wai ya kubuta daga gare shi yake tsora shi ake jambera domin har gurin mutuwa ke dan ba zai kyale ka ba sai ya biyo ka wallahi sai dai idan Allah ya yi ma gaba katar an fahimta da kyau ko to shi ne wannan wal mamati da mutuwa wani cikin rasul masih dajjal da kuma fitowar dujjal wato fitinar dujjal almasihu dajjal dujjal an gane ko masihu dalal kenan an kira shi ne da masih saboda zai yi tafiya a kwana 40 annabi yake zai kewaye duniya a kwana 40 ko ina sai ya shiga duk na cikin kabari zai hudu domin zai zo da abubuwa daban-daban idan zai zo a gaban gojin za a rubuta kafara shine kafara kafiru da wanda ya iya karatu da wanda bai iya ba annabi yake kowa sai ya karanta a jikin gojinsa sannan idan sa ɗaya da ake fara ɗayan a rarake yake ba wai babu bane a rarake yake kamar irin ilimin nan da aka rarake cikinsa kamar wanda ya iya yi to haka idan sai sannan zai zo da wutarsa da aljanna yana ta abubuwa na ban mamaki zai ce ruwa ya sako ruwa ya sako zai ce wa mutane wanda suka biyo shi zai ce to ga aljanna ku zo ku shiga annabi yake aljanna ta sa wanda ya shiga to wuce ya shiga wanda ya shiga wutar kuma to aljanna aka tine aka zai zo ya ta abubuwa daban-daban kafin zuwan annabi Isa alaihi salam to shi ne dijal kwana 40 zai ta yawo duk nasa ina sa ko a kwantaske a kawai zai sun tashi inda zai je kawai ba zai iya shiga ba maka da Madina shi ma idan ya je ba wai in nasa ina sa wani babu dan wani zai ce ina sa Abuja ne su Walid ibn Mughira duk sun sha duk fitowa zai za su fito su bi zai sai karar da mala'iku sun kewaye garin su je tsaya a gefen garin ya buga kujensa duk su fito mala'iku ba ruwan da su fito su bi sai ya kara gaba kwana 40 annabi ya ce kwanan farko yadda ka san kwanakin shekara kwana da yi ku da su sai kwana na biyu kamar kwanan wata kwana talatin kwana na uku kuma kamar kwanan mako sauran kwanakin kuma irin kwanakin ku haka annabi ya faɗa kazan kana so ka lissafa sai ka lissafa dari uku da sittin talatin bakwai sauran kwanakin kuma kwana hudu sai ka tara sannan kwanakin zai kewaye duniya a kafa ba ke zai hau ba ko ba ba jirgi ba haka zai kai awansa domin kowa sai ya bi har wanda kura ta cinye har wanda ya kone kurmus iska ta dare shi sai ya dawo Allah zai hada gangar jikin da ya fito ya gudu idan dan jijiyar din shi za a yi magana da ake tambaye kabari ko kura ce ta cinye mutum za a yi mata tambaye kabari domin sun ba ba ta ba akbara wannan shine kabarinsa cikin kura an shiga uku to wannan shine wani duk da tilma tin din da ja shine dudan Allah ya kare mu daga to kaga annabi yana yin wannan addu'a biza Dawud ibn Kaitan sai daga cikin alba Abdullahi da Abbas yaji dan sa yayi sallah ya idan bai karanta wannan addu'a bai ji sai ka sake sallah yace ai dole ne ka bi wannan addu'a a sallah Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min fitnatil qabr ya karanta bai ji dole ka biya wa bi lafzin a wani lafazin cewa yi idan ta shahada ahadukum idan ɗayan ku yayi dariya bari ya ta yi lillahi min arba ya nemi tsari a gurin Allah daga abubuwa hudu ya kuli ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga azabar jahannama kaga cewa azabin nari aka ce saboda haka sai ruwayar da ka iya ba wannan bai ta ba za inganta dan za ga wata ruwayar ba wannan lafazin ta faɗa ba Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr ko yawwa wani fitnatul maya wal mamad wani fitnatul masih dajjal ita ma ta inganta ko kuma wa min azabi ko wace gaba wa min azabi kaza kaza kaza iya inganta to shi ne yake yake sun mazakara na hawahu sannan ya ambaci kwatan kwatinsa ka daga mu a barko to to ina ga tunda lokaci yayi bari mu tsaya a nan da karshe ina so na yi dan tsarin jan hankali ta gani da abin da ya shafi abin da ya shafi mu mu al'ummar musulmi kuma musamman mutanen unguwar nan ba abin da duk wanda yake kan alkhairi ba abin da yake so irin ya ga kowa ya zama mutum yake wanda ya zama shirye baya wanda bai shirye ba gudu wa ma kunna lil hadiya laula ana hadana Allah so muke kowa ya bi mu nagarta wallahi shi ne fatan mu kwanan tun shekara sama da biyar baya mala biyu duk sun san wannan kisan tun mai gidan da yana raye Allah ya ji kansa da gafara an taba kawo masa kisan cewa akwai matsalar ƴan unguwan nan akwai wani inyamuri da yake fi da magani magani ta musulmi wanda wato shekara da shekaru ya fi shekara tara don mu duk ta zuwa muke muka gani kusan shekara ta arba'in a unguwan nan to amma illar shi ne yaran mu da suka ɓaci masu shan siro ba mu san iya adadin su ba akwai lokacin da wata shekara da aka taso yara ana hadatu can makarantar islamiyyar baya wajen gidan zuwa an taso yara yaro karami ya tsinci ragowar siro ya canye kuma kowa ya san yana cewa yara kowa ya san to amma abin ta kai shin akwai marasa kijin da suke goya mata baya ina mamaki irin wannan al'amari waɗanda ba su da kiji wanda na faɗa nake ko ba a ɗauka ma kayan daidai yake siyarwa baka yi saka je a nan bara yanzu ka ce da albasa na rance da Allah ka je ka ciyar a garin su za ka je a garin wayannan yamuran da suke zuwa cutar da yayanmu za ka je albasa wani babban dan sanda yana gaya mana yace za ka je kana sai da albasa an kai ciniki na ɗaya na biyu na uku sai su rufe ta da duka dan ba wuce ya zo zai arziki a garin amma mu nan ka zo kana cutar da namu yayan har akwai daga cikin mutanen mu wai hausa waɗanda in baya nan wanda zai zo dama yadda ake ce da syrup din shi ne in ka shiga dama in ya gane ka kai dan hannu ne ba a baka da kwali mu iya yayyen mu da suke zama a cikin suka ce za ga yaro ya fito da lemu ya sha kamar kwata ya bude syrup ya tura a cikin yasa a gaban su wannan abin da kai shi da yawa kuma al'ummar mu tana gani sai shi sama da shekaru nawa abin da kai jiji ne har fada yake yana fada shekara da shekaru wannan yunkurin da ake yana cewa wai ya ci dubu sai ce yana gaya wa ƴaƴan Hausa wannan wai aje a gama mitin din ba mitin bane sai daga leban kwalba guda ɗaya ce wannan zai bayar kawai ajiye mar duk abin da kuka yi akwai marasa kijiya Hausawa da ke zuwa ko me aka tattauna sai su je su gaya ba shi yasa ni da abin da taso nake to ni ba sai da zamba la shi dika nake fada ba sai an gaya ma ba za ka ji da kunnanka dan ba tsoron ka muke biwa ƴaƴan mu da kannan mu na fada kuma nace ba gori nake ba wallahi ba dan gori na fada ba nace gidan mu ba mai jan siro ko daya amma waɗanda Allah ya jarraba da abin muna tausaya ne ba ma so nace na gaya wani kazu da muna tattauna nace ai da gidanmu da wanda yake ta nace ai tantin sa yafi wanda nake ji yanzu yake nuna cewa lallai na damu da matsalar musulmi ɗan uwana ba Hausawa za ga yaro intelligent yaro amma yana jaye-jaye wani ma ya fi gaba kwalwa amma yana jaye-jaye an lalata ba kwakwalwarsa wanda da baya yi al'umma za ta amfana da shi to shine abin da kai kin duk da cewa duk wanda suka goya ma baya ka kafin su ba mai hankali kafin su daga sama har kasa ba mai hankali ko daya daga dan daga wanda ba ilimin boko ba na arabiya ba mu'amala sai shashasha wanda bai san kanka ba duk waɗanda muka gani a masu goya mabaya to muna faɗan wannan ne jama'a ku sani cewa mu Allah ya sani ni na gamsu a kan rayuwata in dai akan gyaran al'umma ce na yadda in karar da ita na rantsi da Allah so muke yayan kowa su zama lafiyayyu kuma ba mu koyi ba dan da nayi bayani a masallacin mu'assasa akwai wanda aka samu wai suka je suka ga yabar wai na sa lafiyika nace a banda abunku nace wannan Yusuf Jafar din ba murya ta ko ban sa lafiyika ba daga makaranta ta zuwa shagon sa ne biyo balla tana na sa lafiyika kun ga ai dai yaji na fada to yanzu muke ji nace saboda haka kun dade ba ku ga yabar ba mu muka sa aka take ka kuma kun ga dama ku ce kabilanci ne mun yi kabilanci kai ka je garin sa a baka sai buri ka je da doya in ka isa ai mun ma makara da ne ta hajjin don an riga an mana dameji akwai wanda abokan mu ne yanzu duk gaba ɗaya yanzu wani bai sai zo inda kake ba domin ya lalace to saboda haka wannan shine babban mataki da ya kamata kuma muna ba ina faɗa wannan ne saboda mai garin gandu ya gayyaci mutum musamman mai girma justice na neman alfarmai gawayi bi saboda irin su da suke babban alƙalai su ba da shawarwari na san irin yunkurin da suke a cikin kundila cewa ana gayyata kowa gobe karfe takwas a kofar gidan mai gari mu je mu ba da shawara ɗan uwanmu da suke sha da wanda suke siyarwa har da mata a gayyato su a yi musu wa'azi in sun ƙiji a kulle simple shine kawai abin da za a yi shi wannan yamurin ba mu da alaƙa da shi yawwa saboda haka wayannan ko muna so su gyaru muna so su gyaru a kira wanda ai musu an san su da girma ne gari yayi mai shinin wajen mutum bakwai takwas tara har da mace ɗaya a ciki duk an san su wanda suke je da abubuwan nan a gayyato su da iyayen su shine shawarar da zamu bayar wannan shine kawai jama'a an ba da an yi bobu da sayidin cewa ana gayyata kowa a kofar gidan mai gari don a tattauna akan ya za a kullowa me kuma za a sa a gaba da za a sa a gaba gobe karfe takwas shi za ta ce zai faɗa kowa ya ji amma ku sani cewa akan matsalar gyara ni ba na ɓoye kaina in dai gyara ne ba sai muka yi mun kowa shirya ba amma da abin da zai zama gaskiya na daidai to za mu sa kan masu da yarda Allah abin da zai zama tarbiyya al'umma za ta daga to za mu sa kan masu sai inda karfin mu ya kai sai inda karfin mu ya kai saboda haka wannan shine abin da muke so mu faɗa waɗanda suke jin cewa kuma da yake um ai taimako a yanzu taimakon da mu ba mu da wanda za su taimaka duk su malam Ibrahim su malam Salih su malam Adamu waye ya sa kujila yake bi gurin malam Adamu ba a ga mun shi dan kujila ne waye a ba cikin ai misali nake yi ba waye wanda yake a cikin gandu bai gurin malam Salih ba wayannan za su ba wa ƴaƴan mu kwaya ne ba za su bayar ba mu wanda irin mutane ne in wani abu ko qur'ani yake jiyarwa yanzu mun hakuri bari za mu yi ba wannan shine kawai magana kuma ba ma wallahi jami'an tsaron da aka je shi kanka area akwai area commander da ya kalle shi yake kai yake wai gidanka ne tambaye da yake kenan me gida ya rufan kudin ka yake community da zaka ce wa magani sun ce ba sa so yake to ka tashi ce ba da ibarabi ka tashi kawai kuma na rantsa muku da Allah ba na kafara ba kafara da za da an kai digo ta an bibiya ko za ku ta mamaki akan yayan musulmi ya koyi ne ke musulmi dan sai da na kalli rubutun sa sai na raina wanda ya yi karatun ba mu tiki ne yanzu da wannan rubutun turancin na da dukkan ni ba ba ture bane haka na rika ganin sa al-maqubatu wal-mutaraddiya ya kamata a ce tsakani fa da Allah na rasa famali haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha dan a an ce wai akwai yana yana yi wani bayani cewa wai yaron nan ne yasa aka tafi shi ni ne kan an sa an tafi shi kan ya tafi shi ni ba shi da ko kwalaba a ciki ko kwalaba babu saboda haka ya kamata al'umma dan girman Allah mu san me yake mu san kanmu ya kamata mu san kanmu mu san kanmu wanda Allah ya jaraba da abin so muke Allah ya ceto mana haka muke so waɗanda ba su fada ba so muke Allah ya tsare su amma ba zai yi mutanen nan su rika baro garuruwan su su zo musu wani tsohon aiki cewa idan ka je akwai garin da ya sani a south south yace ya rance da Allah a cikin garin ba kai saka ziyar sai dai ka tafi daji yace a daji suna da mami market in ka je nan komai za ka iya siya amma a gari ba kai saba wallahi saboda haka ya kamata mu sani wai dan siyasa ma yana cewa ba mu fara dan mu dina ba ballan tara mu da za mu gyara mu kuma sai mu fara dan mu dina a haba da Allah haba da Allah kai ba ka jin tsoro akan rashin gaskiya sai mu da muka sa gaskiya a gaba sai mu ji tsoro tsoron wa za mu ji ai ai tsoro ka gaba da ba da me kwadayi kwaɗayayyen mutum kun fahimta da kyau ko shi yake da tsoro da munafiki su ne masu tsoro amma mu ba wani abu muke na ga nace na rantse da Allah ba alfahari ba na fi girbin asiri Allah don suke cewa hasadan ne za a yi ba in baya sai da kwaya ina ruwan mu in baya sai da siro ina ruwan mu da shi ba abin da ya zama yi da mu da kai amma akan me ƴaƴan mu za su rika bashi saboda kai akan me kuma ya rubuto takardar ba da hakuri ai ya dena ai da ya dena wani ne ba shi hauki a iyayen yara wani ya dawo wai saboda shi ma dan sai yana yin allura saboda dan wani kawai kuna rigima da shi sai ka da shi da mutane me gidan yake sauno ne ma woni haka ya gaya maka sauno ne ma woni a gabana ta ce sauno haba da Allah ni na rasa malam Bahaushe Allah ya shirya mu kawai wallahi in kana jin wani abin ta kai shi za wasu daga cikin na rantsi da Allah ɗaya daga cikin abin da ya sa malam Jafar Allah ya ji kansa da gafara furfura da yawa kenan dan sati ɗaya kafin ya rasu mun jiho ya so zai shigo masallaci nake gaya wani abu gidan shi kaga malam yadda furfura ce mai yawa sai muna ta tattauna sai nake duk matsalolin al'umma ne saboda ko da yaushe mun je gurinsa da limamin furdu yake gaya ma cewa ko bacci nake akan matsalar jama'a ce a tashe ni yana wani bacci da rana a za a zuwa al'asari yace yana da wani ciwon kai yake baya zuwa dajin shi yake amma in dai matsala al'umma ce yake a daje ni wannan shi ne ba matsala ko ake ka zama al'umma kawai take ji ba kanka ba saboda haka ba dan kanmu muke yi wannan ba dan kanmu ba ko kadan kuma ba ma yi bai ba mun yi dan wani ya yaba mana ba ko daya so muke Allah ya yaba wala na kafu lawmata la'ib kuma duk wanda zai je ya faɗa mu muka tsaya aka tafi mu ga me za yi mana shine kawai Allah ya dace da mu Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haymatana wa la tughmilna waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين